أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ ذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتينا بسفر الحمد لله يومنا لهدي شاهد قوة رمضان هجرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu inda za mu ci gaba da karatun tafsiri na maulan mashirin islam wacce halittar ana manhaji biramin ya sirar da allahu ta'ala anhu wato firiya da tafsir inda yau za mu yi halaka ta saba'in da takwas in allah ya so ba manta muna cikin suratul anam za mu tashi wa hajjahu qawmuhu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فعي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه على تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kisanta mana kisa ta annabi Ibrahim alayhi salam da mutanensa a yake cewa wa hajjahu qaumu sai mutanensa ja da luhu mutanensa suka yi mai jayya shi annabi Ibrahim fi dini a cikin addininsa wa haddadu bil asnam har ma suka mai barazana da gumakansu an tusibahu bi su'in cewa gumakan nan nasu in bai hankali ba in bai hatara ba za su shafe shi da wani mummuna abu wani abu zai same zai same shi daga gare su na daga muni wato wani abu da bi su'in wani abu wanda zai dai muna na masa qala annabi ibrahim sai ce atuhajjuni fillahi wa qad hadan wata qira'a ta ce atuhajjuni ita ma nurkin ana mata shadda amma qira'a ta nafi riwaya warsh ba babu shaddan na muskan shi mu kauce akwai ta tuhajuni fillahi shin tujadilu ni za ku rike jayayya da ni ne fillahi a cikin wahdaniyatin lahi kadaitar Allah wa kad hadani ta'ala ilaiha ni ko alhali ko Allah ya riga ya shirye da ni zuwa kadaita shin zuwa gare ta shine kadaitakan wala khafu ma tushrikuna bihi ni ba na jin tsoron abin da kuke haɗa bautan Allah da shi min al-aslami na daga gumaka an tusiba ni bi su'in wai su same ni da wani abu a wani mummunan abu da adamin kudirati ala shay'in da na san ba su da ikon ba su da iko a bisa duk ba su yi ikon yi komi ba su da iko a bisa yin komi su gumaka asnamu kuma laysa bi shay'in gumakan ku ba komi ne ba illa lakin sai dai an ya sha a rabi shai'a in Ubangijina ya so wani abu, iza sha a rabi shai'an in Ubangijina ya so wani abu miyar makaruhi na daga wani abin ki ya si- yusibu ni wannan zai iya samu na wasu ya rabbi kulla shay'in ilma ubangiji na ya lau ya yarwaci dukkan komi da sani wasu ya ilmuhu kulla shay'in ilmin sa ya yarwaci komai ba abin da bai sani ba afala tatazakkarun a afala tatazakkaruna shin ba kwa yi- ba kwa tuna wannan ba kwa wa'azantuwa ba kwa tuna wannan a fatominun a falatun zakarun na hada fatominun shin ba ku tuna wannan yanda Allah ya san komai da komai wannan ya san ya kuku ba da gaskiya wa kaifa khafu ma ashraktum wai ta kaka ma zan yi tsoro abin da kuke hada botan botan ku da botan Allah kuke hada botan shi billahi da Allah wai ya la tadurru wa la tanfa'u alhalika wa'annan abubuwan da kuke bani tsoro da su guma kamar nan ba sa iya cutar ba su iya cutar kowa ba su iya amfanin kowa wala takhafuna antum min Allah alhali kuwa wai ku kuna bani tsoro ma in ji tsoron gumaka ku ko ba kwa jin tsoron Allah annakum asharaktum bi bi annakum asharaktum billahi cewa ku kun yi sh- kun hada shirka ne da Allah kun hada tarayya a bauta Allah da wani abu antum tuhaddiduna ni bil khawfi min alihatikum ku kuna bani tsoro kuna mun barazana da tsoro na allolinku wa antum la takhafuna Allah ku ko alali ba ku jin tsoron Allah ma lam yunazzil bihi iba wato antum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana kuna hada botan Allah da abin da bai saukar da wata hujja ba akan shi bi ibadatihi da bautarsa wato hujjatun hujjatun wal burhanun huwa al-qadiru ala kulli shay babu wani iko wata hujja ko wani wato dai ita ce dai dalili wa huwa al-qadiru Allah shine mai iko a bisa dukan komai tare da wannan ku ba ku yin tsoron shi da ke da iko a bisa dukan komai ba ku yin tsoron shi amma kuke wai ba ni tsoro kuna min barazana da allolin ku wani abu zai samu na dan saboda na saba musu nam fa'il fariqaini a harku bilam ne kuntum ta'lamu wai cikin wannan jama'a guda biyun ni da ni da ku wane ne mafi cancanta da aminci hal nahnu am antum mu ne mu ne mafi cancanta da amintuwa ko ko ku in kuntum ta'lamuna min al-haqqi bihi nahnu am antum in har kun sani wai man man al-haqqu bihi wa- wane ne mafi cancanta da amintuwa nahnu am antum mu ne mu masu bauta ma Allah shi kadai ko ko ku masu da bauta Allah da wani abu na hannu ba ba makawa ba babu shakka mu mu ne masu masu ta Allah mu ne muke cikin aminci mu ne a muke cikin aminci saboda ku mana kuke kuke mana barazana za su sami mu da wani abu a su- abu abin da suke yawa Allah shine mai iko a bisa dukan komai qala ta'ala na'am
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي الذين آمنوا wanda suka bada gaskiya da Allah walam yalbisu imanan bi zulmi kun ba su hada imanin su da shirka ba ulaika lam ulaika lahum al-amnu kai wa'annan ka wa'annan wanda su wannan shine sifofin su kai suna da abu su ne suke da aminci min al-azabi daga azaba sun amintu wannan babu azabar da za su samu su saboda sun ba da haƙƙin Allah shine hada shine bauta ma Allah ba tare da a wato hada bauta shi da wani abu ba wa humul muhtaduna kuma sune shiryayyu zakara al-amna fi hadhihi al-ayati wa zakarahu fi ayatin ukhra ya ambaci aminci a cikin wannan aya kuma ya ambace shi cikin wata aya ta daban wanda yake cewa fa aminu makarallah fala ya'munu makarallah innal qawmal khasirun sun shin amince ma a tsarin Allah ne fala ya amuru makar la shi ko ba mai amincewa tsarin Allah sai sai illal qawm illal qawm khasirun sai mutane waɗanda suke asaru wannan mutum ya ce shikenan shi Allah bai mai komai ai shikenan ya ya sha shi kawai ya amintu to wannan ba mai ce haka sai masu sai wanda ke dan mutum asara wato wanda ke cikin mutane masu asara wa huna anan kuma qala allazina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahum lanun mutadun wanda suka ba da gaskiya da Allah ba su hada ba su cudanya imaninsu da zalunci ba shine shirka to waɗancanan ka sune ma'abuta aminci kuma sune shiryayyu Ah, izan al'amnu amna ne kenan shi amincin kalo wato am- aminci guda biyu ne أمن أهل القهر والخ- وال- وال- وال- وال- والخسر akwai aminci na ma'abuta rinjaye da asara wanda aka rinjaye su a kuma masu asara a hudibu bi qawli afaminu makar Allah suna ka musu magana da cewa shin kun amincewa tsarin Allah ne fala yamunu makar Allah ai tsari irin na Allah ba mai amince masa illa alqawmul khasir sai mutane wanda suke asararu tsarin Allah su ne ana cewa tsarin Allah filan na Allah in Allah ba a jingina mashi makirci yawa tsari irin nasa to wannan khalafu amran lahi sun saba ma umarnin Allah wa ma taqarrabu ilaihi ba su nemi kusanci da shi ba wa ma zalika aminu amma tare da wannan wai sun amince to su ne su ne ake ake cewa fa aminu makar Allah kai baka bi Allah ba amma kuma ka ce shikenan kai Allah bai ma komai هذا الأمن مكر إن وانا أمنتم ما كرتيني صاحبه يقول إلى الخسران ما أبوتش زي كوما زوا أساراني أو أمن أهل اللطف أكوي أمنتي نما أبوتا لطفي الذين وصلوا إلى هدرة الربوبية وأن سك سعدو زوا هلرا تأوبا إنجزانتك فآمنوا إيمانا كاملا سيسك بارك غسكيا سك إيماني تككي laysa fi shirkun wanda cikin shi babu hada bauta Allah da wani abu az-zulmu ash-shirku shi zalunci anan wurin ana ne shirka hada bauta Allah da wani abu fassaratu ayatun ukhra wata aya ta daban ta fassara shi wanda Allah tabaraka ta'ala ke cewa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wato can cikin suratul luqman luqman ya ce wa dan shi ya kai dana kar ka hada bauta Allah da wani domin shi shirka zalunci ne mai girma kaga shirka sai ce mata zalunci to sai gane ashe nan wurin walam yalbisu imanin bi zulmin ana ne zulmin kin ana ne shirka da fasara ta wannan aya ulaika aminu a ulaika aminu wa'antan wannan wannan su sun aminta akhbar Allah bi annahum aminu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba labari cewa su sun aminta wa amnuhum la yamna'u min hidayah amma amincin wannan nasu baya hana su daga shari'a allazina amanu wa lam yusu imanan bi zulmin aka lahum al-mutadun wanda suka bada gaskiya da su dan imanin su ba da shirka wadanta nan ka su ne ma abuta lahum al-amnu suna da aminci wa hum mutadun kuma su shiryayyu ne tajru min al-anbiya'i wal awliya'i man yatahaqqaqu bi sa'adatihi wa fawzihi wa dukhuli al-janna wa laysa hadha amnan min makrillahi Shawar Latanu ya ce, Za ka samu daga cikin annabawa ko waliyai wanda sun sakankance da arziktarsu, kawai sun san su ‘yan aljanna ne, wa fauzihi kuma sun sakankance suna da tabbas cewa su za su rambanta, kuma za su shiga aljanna, walai sa haza amnan min makarillahi, amma wannan shi ba amintuwa ba ne daga tsarin Allah ba wai irin waɗanda suke amincewa suke a mu ba ba mana komai. لأنه ليس في في المرتبة zalika al'amr don bai baya a martaba baya a tsari na wancan wancan amincin wanda ake yin shi da wanda yake ake amince ma tsarin Allah saboda shi wancan mutum ne bai bi Allah ba kuma ya ce a shi lahiya launi bai bi Allah ba amma yana ganin kawai ba abin da za yi to wannan shine a su ne ake ma wuta asara amma wanda kuma su suna cikin bin Allah ba su ba su kauce ba a cikin bin Allah kuma Allah ya sanar da su makomasu ma to wannan kaga su sun suna da cikin aminci duniyar lahira kuma ba irin wa'ancan amincin bane wanda a shi ba wanda wanda bai da kyau kin na'am wa tilka wajhatu
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يأملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين عدا الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين
وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو شركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكبير أولئك الذين هدى الله فبهديهم مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وتلك حجتنا آتنا إبراهيم waɗansananka su ne hujjojinmu Allah ta tajja biha Ibrahimu, wanda annabi Ibrahim ya kawo hujja da su alahawa hadaniyatin lahi, a sakaɗai ta Allah min afulil kawakibi wa ma ba adahu, wato na daga kaucewa haɗuwa ta taurari da abin da ke bayansa. A ta yi na Ibrahim, wannan mun baiwa Ibrahim, annabi Ibrahim wa'annan hujjojin arshadnahu laha, mun shirya da shi zuwa wa'annan hujjojin hujjatan. su kasance hujja ce ala qaumihi amsa mutanansa darfa darajati man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka so bil idafa wannan an ce darajati man nasha darajojin wanda muka so akwai ba wai darajatin man nasha ba shine idafa inna rabbaka sanin da ubangijinka hakimun gwani ne fi sunihi a cikin a cikin halittarsa alimu masani ne wa habna lahu ishaqa haka na annabi Ibrahim sai muka yi masa kyauta da ɗansa mai suna Ishaqa wanda da hudansa kenan wa Yaquba da annabi Yaqub wala da waladi shine dan ɗansa kullum minhuma kowane daga cikin su hadaina mun shiryar da shi wa nuhana daina min qabl haka nan muka shiryar da annabi Nuhu gabanin su baki daya ai kabar Ibrahim tun gabanin ana ne gabanin annabi Ibrahim amin zuriyati Dawuda wa Sulaimana haka yana daga cikin zuriya annabi Ibrahim annabi Dawuda da annabi Sulemana ibnuhu wato dan annabi Dawuda shi Suleiman in kenan wa Ayyuba wa Yusufa hakan nan da annabi Yu Ayyub da annabi Yusuf ibn Yaqub shine dan annabi Yaqub shi Yusuf wa Musa wa Haruna da annabi Musa da, da annabi Harun wa kazalika kama jazainahum kamar yadda muka saka musu najzil muhsinin kamar yadda muka aka saka ma waɗannan annabawa to za mu saka wa masu kyautatawa wa zakariya haka na annabi zakariya wa yahya wa isa da annabi yahya da annabi isa ibnu maryam dan maryama haza yufidu wato sanya annabi isa a cikin wannan zuriya ta annabi ibrahim yana nuni yana fa'idantar da annan zuriyata ta tanawul aulad bint cewa aka ce zuriyar mutum ya hada da ƴaƴan yarsa mace saboda shi annabi isa dan maryamu ta wajen maryamu ne yake jika na annabi Ibrahim ai shi daga uwa ya zo bai da uba daga uwa kawai ta aye shi ba tare da uba ba ah to amma aka lissaho shi cikin zuriya annabi Ibrahim wa Ilyasa hakan nan annabi Ibrahim annabi Ilyas ibnu akhi Harun dan dan dan uwan annabi Harun ne akhi Musa shine dan shi ko dan uwan annabi Musa shi Harun kullum min as-salihin dukan su suna cikin daga cikin managarta managarta bayin Allah وإسماعيل هكا أنا إبراهيم النبي إسماعيل ابن إبراهيم دا النبي إبراهيم وليسع ويونس ولوطا دا النبي اليسع دا النبي يونس دا النبي لوط اب وات ابن هارانا شي النبي Lut shine dan Harana akhi Ibrahim dan dan dan wato dan dan uwan Annabi Ibrahim Harana kin nan a dan uwa ce ga Annabi Ibrahim shi ko dan wato Lut dan Harana ne wa kullan minhum kowane daga cikin su faddalna da alamin min fifita shi akan talikai bin nubuwati da annabta wa min abaihim haka nan daga cikin iyayensu wa zurriyatihim da zuriyansu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wa tabainahum muka zabe su ikhtarna mun zabe su daga cikin waɗannan baki da wa haddainahum mun shirar da su ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici zalika ad-dinu allazi hudu ilayhim kaga wannan addini wanda aka shiryar da su zuwa gare shi hudallahi shi ita shine shiryan Allah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi da yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa walau ashraku farzan akan kaddara da wayannan duk wanda aka lissa haƙin nan da sun sake sun hada mutan Allah da wani abu la habila anhum ma kanu ya'maluna da duk ayyukan da suka je suna aikata da sun zube sun lalace ulaika allazina atainahum alkitaba wadantanan ga sune wanda muka ba su littafi bi ma'anar kutub ana ne littattafai wal hukuma da hikima da al-hukuma al-hukuma da al-hikmata wato hikima kenan wan nubu'ata da annabci fa in yakfur biha haula'i in wa'antan da za su kafircewa da ita bi hadhihi salasa da wa'annan uku wato atinahumul kitaba wal hukma wan nubu'a wannan abubuwan guda uku littafi ko littattafai da hikiman da annabci da za su da za su kafircewa da wa'annan abubuwan guda uku a haula'i ahlul makka inda ahlu wato mutanen mazuwa mutanen makka za su kafirce wa'annan in suka ce duka su ma ya raba duka sun sun kafirce wa'annan to faqar wa kanna biha qauman lasu bi kafirin to haƙiƙa arsadna laha mun dakatar da wa'ansu mutane mun kebance su musamman a biha faqar wa kanna biha wanda muka wakilta su da wa'annan ayoyin wani abubuwan da aka zana mutane ne wanda laisu bi hazi kafir su ba masu kafirce mata bane ba ba masu kafirce ma wannan abubuwan guda uku bane ba su wane ne wannan humul muhajiruna wal ansar su ne muhajirai da ansaru mataimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su aka tarra su a gidan su darul hijra mutanen Madina ulaika allazina hadallahu wadancan ka su ne waɗanda Allah ya shiryar da su hadahumullahu Allah ya shiryar da su fa bihudahu muqtadih wadancanan ka wanda aka nuna su ana nihin wa'ancan annabawan to fasihu dahu muqtadi ana nihin tariquhum min tauhidi was sabr kai koyi da shiriyar da Allah ya musu za ka yi koyi iktadi kai koyi da shiriyar da da abin da aka shirya da su wato tadi shine tariquhum hanyar su min tauhidi was sabr na daga na tauhidi kada ta Allah da kuma hakuri annabawa annan sun huskanci ababe da yawa na izaya sun yi hakuri a dama wurare da yawa na yada mai wasbir kama sabar ul azmi na rusuli a taddi bihim kai koyi da su jami'an baki da ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya manzo Allah sai Allah mutala tabbata gare ka hazil aya adallu dalilin ala afdaliyatir rasuli sallallahu alaihi wa sallam wannan aya shine mafi nunin dalili afsa fifici manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya wal mursalin afsa baki ɗaya annabawa da manzanni afsa baki ɗaya annabawa da manzanni zakarahum Allahu kullan su annaba da manzanni baki ɗaya Allah ya ambace su wa kulluhum lahu khaslatun hamidatun kowanne yana da wata ɗabi'a abu wanda suke abin abin yabo faka faka fiya wanda a cikin wannan ɗabi'an ne yahi kowa hum kulluhum takhallaqu bi jami'il akhlaqil hamida su duka lalle ba makawa sun ɗabi'antu da ɗabi'oyi wanda suke kyawawa na yabo walakin kullum tafarrada bi khaslatin ishtahara biha sai dai kowanne daga cikin su ya keɓanta da wata ɗabi'a wadda ya shahara da ita fa kana Dawud da Sulaiman min ahli shukuri misali ga sai annabi Dawud da annabi Sulaiman sai kasance suna daga cikin ma'abuta godiya huma malikani su sarakuna ne guda biyu jama'a bainal mamlakati wan nubuwa fa shakara Allah tabaraka wa ta'ala sun hada tsakanin wato iko da kuma annabta sai suka gode wa Allah tabaraka ta'ala fa huma min ahli shukri to su suna cikin mazuwa godiyan Allah wa ayyub min ahli sabr shi ko annabi ayyub yana cikin ma'abuta hakuri shi raba shi aka yi ya hakura wa musa min ahli mu'jizatil bahirati annabi musa yana cikin ma'abuta mu'jizoji masu rinjaye masu rinjaye hankali wa zakariya wa yahya wa isa min ahli zudi wa fi dunya da annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa su suna cikin ma'abuta gudun duniya wa yusuf kana ja- kana kana jami'an baina sabr wa shukr shi ko annabi yusuf ya taro tsakanin godiya haƙuri da godiya fi bidayati sabir a farkon lamarin shi mai haƙuri ne an jarabe shi da abuwa ya haƙura wa fi nihayati shakir amma ƙarshen lamarin sa ya kasance mai godiya ne saboda ƙarshe sai da ya samu iko lamma takhallaqu bi hadhihi al-akhlaq da suka ɗabi'antu da wa'annan ɗabi'o'in kullum baki ɗaya umira muhammadun sallallahu alaihi wasallam an yaktadiya bihim jami'an sai aka umarci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya koyi da su baki ɗaya hadha dalilu ala annahu afdalu minhum wannan shine dalili a bisa cewa shi shine mafifici ya fi su baki ɗaya jami'an a shine mafifici a kan su baki ɗaya da annahu tajamma fi ma tafarraqa fihim saboda shi a cikin shi ya tattaru da abin da ya ɗaiɗaitu a cikin su abin da wane sai wane sai wane shi baki ɗaya an haɗa mai duk wasu ɗabi'o'i nasu na yabo shi an haɗa mai baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam na'am kullu asalukum alaihi kun shigo kullu asalukum alaihi ajran kullu ka faɗa musu ya manzo Allah ya da musu lafiya mutane gare ka cewa ni bana tambaye ku wani sakamako a mimiyar Qur'ani daga Al-Qur'ani da na na isan muku da sakon shi in wa illa zikira shi ba komi ne ba sai izatun wato wa'azi ne lil alamina ga yan alam al insu wal jin mutanen su da aljannun su na'am
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل من أنزل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراريس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى نوره وهدى للناس تجعله قرائد تبدون وتكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذوي في خلقكم يلعبون وهذا كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها آه ال... وهذا كتاب نزل مبارك مصدق الذي بين يديه نعم وهذا وهذا كتاب وهذا كتاب نزل مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون آه وما قدر الله حق قدره Allah tabaraka wa ta'ala yace ba su girmama Allah ba hakikanin girmama sa nazarat wannan aya ta sauka shi Malik bin Saif a cikin wani da ake kiran shi Malik dan Saif arsalahu lil yahudu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi makka yahuda suka aika suka aika shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuwa makka falamma jaa yujadilu nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yazo yana jayayya da annabi tsira da mutu Allah su tabbata a gare shi qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutu Allah ta fita gare shi yace masa wana shi dukallah ina gama ka da Allah hal qara'ata fi tawrati anna Allah yabghudul hibr samin shin ko ka karanta a cikin at-taura Allah yana kin malami mai katan ciki gwabjeje kala na'am sai ce ina karanta kala anta hibrun samin ga kake yi malami ne gwabjeje da katan ciki fa kadi ba sai hushi fa kala sai ce ma anzalallahu ala bashirin min shay'in kai duk baki ɗaya ma Allah bai sabkan ma wani ɗan ɗan ɗan adam wani abu ba Allah bai sabkan kowa ma Allah bai sabkan mai komai ba falan ma raja da ya koma lamuhul yahud sai yahuda suka zarge shi akan abin da aikata faqala suka zarge shi da me zaka ce haka me kake ni Allah bai sauka ma duk wani dan dan adam wani abu ba faƙala sai ya ce a gaba ne abul kasim ai abul kasim ne sallallahu alaihi wasallam shine ya ya husatar da ni faqultu haza sai na faɗi wannan qalu sai huda suka ce mai anta idza gadibta takfuru billahi wa takfuru bima bima anzalallah kai yanzu in kai hushi shikenan sai ka kafirce ma Allah ka kafirce ma abinda Allah ya saukar wa kana huwa hibruhu a saboda ya ce Allah ya saka bai saukar komai ma ba ko ba ma bai taba saukar da wani wani abu ba su gobe suna tabakar su ma da abin da aka saukar ma anan Musa shine a taura kenan a taura ma ba a saukar da shi wa kana huwa hibruhum ya kasance shine malamin su fa azaluhu ko sai suka hidda shi yanzu suka tube shi wa wallo makanahu ka'ab ibn ashraf suka dora ka'ab dan ashraf maimakon shi a wurin shi matsayin shi sharra minhu shi wace shine mafi sharri daga shi daga wancan ima shi wati malik dan sai amma qadarullah aya la yahud kaga su yahuda ba su girmama Allah ba hakka kadrihi wato hakikanin girmama sa ma azamu hakka azamatihi ba su girmama shi ba hakikanin girman sa aw ma arafuhu hakka ma'rifati ko ko ba su san Allah ba hakikanin sanin sa iska halulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalla ala bashirin min shay yayin da suke da ma annabi ya damu ta Allah tabbata gare shi Allah bai sabkar da wani wani abu akan wani dan adam kul ka fada musu ya maki Allah man anzala kitaba ka tambaye su man anzala kitaba allazi ja bi Musa nuran wa hudan lin nasi waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi yana haske shi littafin nan yana haske haske ne kuma shari'a ne ga mutane ta ji annu karadisa wanda kuke sanya shi kuka mai littafin nan wasu yan takardu kuna rubutawa yaktubuna hu fi da fatira muqatta'a kuna suna rubuta shi a cikin wa'ansu takardu wanda suke ababan yayyankewa eh tudunaha wanda wannan da fatira wannan yan tattaban da kuke tubuna kuna bayyana su ai tubduna ma tuhibuna ibda'ahu minha ana ne kuna bayyana abin da kuke so ku bayyana shi daga cikin ta baki ba baki da litan suke bayyana ba wato kuna kafiran kuma kuna koye ababe da dama min mafiya daga abubuwan da suke cikin ta tauran kanati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tamkar kyawawan sifofi na annabi muhammadu su ya da mutala tabbata gare shi wa ulimtum kuma an sanar da ku ayyuhal yahudiya ku yahudawa fil qur'ani a cikin alqur'ani ma lam ta'lamu abinda ba ku yi sani ba antum wala aba'ukum wanda ku ba ba ku san shi ba haka nan uwayenku ba san shi ba ma labbasa alaikum fit tawrati da duk abin da ya ya rikice muku a cikin at-taura kullan kowanne ne fasarahu lakum al-qur'an al-qur'an ya fassara muku shi duk abin da ya rikice ya rikice muku a cikin at-taura to al-qur'ani gashi ya bayyana muku shi billah billah qulillahu anzalahu ka faɗi musu kace Allah shine ya saukar da shi in lam yaquluhu ko ba su waɗi ban kan an ka tambaye su to wa ya saukar da wannan in ba su waɗi ba ka ce Allah shi ne saukar da shi la jawaba ghairahu babu wata amsa kuma bayan shi thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka bar su cikin a fi batilihim a fi kutsawa su cikin aikin cikin lalacin su yal'abun ko shi ta wasa a cikin lalacin su wa hadha alqur'anu kaga wannan alqur'anin kitabun wannan alqur'anin litti wani irin littafi ne mai girma anzalahu anzalnahu insha Allah tabaraka ta'ala ce da muka saukar da shi mubarakun mai albarka kasirul barakati mai yawan albarka ne kasirul khairi mai yawan alheri ne liman amana bi amma ga wanda ya bada gaskiya da shi wa sharrul liman kafara bi amma sharri wani irin sharri ne ga wanda ya kafirce masa shi haka qur'ani yake da mun wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimin illa khasara su azzalimai kawai wanda basu ba da gaskiya da shi to asara kawai ke kara musu wa min barakati baqa'ud dunya yana da cikin albarka albarka alqur'ani wanzuwar duniya wa nabatul ardi wa da kuma tsir wato kasa take take fitar da tsirrai wa mudaru sama'i da kuma sama take yin ruwa ake ake ganin ruwa suna sauka daga sama ma dama alqur'ani wannan zai ta ci gaba matakar qur'ani yana nan fa iza rufi alqur'anu in aka dauke alqur'ani tatirihul layyinatun akwai lokacin da zai zai zo Allah zai dauke alqur'anin baki daya in ka diba a cikin qur'anin ma in ka diba kawai sai da takardun ko alqur'anin da ke akwai cikin takardu kawai sai a wayi gari babu komai Allah ya dauke alqur'ani wanda mutane suka hardace an dauke babu komai Allah ya dauke alqur'ani to wannan lokacin in ya zo tatirihun layyinatun sai wata iska ta zo mai taushi fa ya mutu fi biha kullu mu'minin sai duk wani mu'mini ya mutu a cikin wannan iskan wannan iska za ta zo shikenan da ta buga shikenan duk wani mu'mini zai bar duniya wa ya bakal kufar sai kafirai kawai suka ɗiga su wanzu fa baqa'ul khairi fil ardi muddatu baqa'il qur'ani fiha kenan wanzuwa alheri a cikin duniya shine mutukar manzuwa alqur'ani a cikin duniya kitabun mubarakun shi wani littafi ne mai albarka huwa hadha alqur'an wannan shi shine wannan alqur'anin mubarakun mai albarka ne ya da'ul awama ila rabbihim yana kiran amawa kowa da kowa gama gari zuwa ubangijinsu ubangijinsu wa yadil khawasa ila rabbihim yana shiryar da kebantattun mutane zuwa ubangijinsu wa yusiru khawas khawasal khawasi ila rabbihim yana sadar da kebantattun kebantattu zuwa ubangijinsu wa hadal qur'an kaga wannan alqur'ani barakatuhu zahiratun albarkashi a hili take faman qara'ahu duk wanda ya karanta alqur'ani lala ajran aziman zai samu lada mai girma wa man istama alqur'ani qira'atihi kazalika haka nan wanda ya saurare ma zuwa karatun shi in kar ana karanta shi ma kana saurare kai ma kana cikin zaka samu lada mai girma wa man amsaka almushafa bi yadihi wajada bi zalika sawaban kai hatta da wanda ya rike alqur'ani ga hannun shi zai samu lada mai yawa da wannan rikewa wanda ya ma alqur'ani tawaffa rajulun muslimun wani mutum wani mutum musulmi ya rasu fadufina sai aka binne shi wa kana salihun fil jama'ati allazina hadaru dafnahu akwai wani mutumin kirki cikin wani jama'ar da suka halarci binne shi falamman sarafa nasu lokacin da mutane suka juya suka tafi suka koma sami as-salihu darbatan shadidatan wannan bawan Allah nagari wanda ke tare da mutanen sai ya ji wani irin duka wani duka wanda aka yi ta mai tsanani fa kharaja kalbun aswad sai ga wani kare baki ya fito daga cikin kabarin nan fakatabahu salihu sai wannan mutumin kirkin ya yama wannan karan magana kala yace masa mana anta kai ko waye kala ana ana amalu sayyi sai karan ne yace ni ne mummuna aikin wannan bawan Allah wa madarabatu lati sai tambaye shi wa madarabatu lati sami'tu wannan dukan da naji karan ta mi sai shi kuma ita ku alaika waqa'at am alaihi huwa wai kai ne aka wannan dukan koko shine aka aka ma wannan dukan kala sai ce bal alayya sai ce a ni ne aka mana dukan ana aratu an an aktari na bihi ni na so in in manne in kasance tare da shi fa duribtu fa fa darabata ni suratun min alqur'ani sai wata sura ta buge ni daga cikin alqur'ani kana ya qara'uha wanda ya kasance yana karanta ta wa taradatni ni alqabri wannan ta kore ni ta kora ni ta fitar da ni kamar da kake gani daga cikin alqabri daga cikin kabarin sa yaqulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi yace man qara alqur'ana falahu bi kulli harfin ashru hasanatin duk wanda ya karanta alqur'ani yana da da kowane harafi daya yana da lada goma la aqul lakum alif lam mim harfun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan ce muku alif lam mim harfi daya bace ba a walakin sai dai aqulu ina cewa alifun harfun an kace alif lam mim alif shi kadai harafi ne wa lamun shi ma da kace lam shi kadai harfin harafi ne wa mimun harfin haka nan mim shi ma harafi ne kenan maimakon kace alif lam mim baka lada goma a 30 za baka alif lada goma lam lada goma mim lada goma falamma shtahara alqur'anu bil barakati lokacin da alqur'ani ya shahara da albarka wadda musailamatul kazzabi qur'anan shi musailamatul kazzab makaryacin nan yayi da awan wani alqur'ani wa aridu bil qur'ana wanda zai rika wai zaman kishiya da shi da alkur'ani yana mu'arada da alkur'ani da shi arsala rasulaini ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya aika manzannin shi guda biyu zuwa manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi da sako yana cime cewa min musailamati min musailamati rasulullahi ila muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal arda bainana nisfani ila an kala inna a'tainaka al-jawahir sai aiko da wasu manzannin shi suna cewa abin da ya kumsa abin da suka zo da shi sakon nasu risala wasika tasu shine wai daga musailama manzo wai manzan Allah ila Muhammadu Rasulullah sallallahu zuwa Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ka sani cewa kasa a tsakankanin mu rabi guda biyu ne har ya zuwa dai inda yace eh wai yana faɗi shi ma an sabkan mai da inna an sabkan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna adina kal kausar yace shi ma an sabkan mai da wata inna adina kal jawahir wai an san kama da gwale gwale ce wai ce wai maimakon inna adaina kal kausar shi sai ce inna adaina kal jawahir shi abin da aka san kama kenan wai mun mun baka gwalagwalai a yuhibbu an yu'arida suratul kausar yana so yayi mu'arada da sura ta suratul kausar mu'arada ya kawo can ya kawo abin da ke kamar kishiyarta ko abin da ke kama da ita a fasalli da rabbika wai sai ka banci ina ajira ka da jawari sai ce wai fasalli da rabbika maimakon ta alqur'ani fasalli da fasalli da rabbika wani har shi sai ce fasalli da rabbika wa jahir eh fasalli da fasalli kai sala kai sallah ga ubangijinka ka bayyana eh me ma- me ma'ana wannan fasalli da rabbika wani har wa hadha ala rakakati alfazihi kadhib wannan duk da cewa maganganun da yake wadin a larabcin roshashen larabci ne to duk da haka nan kuma ƙarya ce abin da ba- ba- babu gaskiya ciki aljawahir la tu'adil kausar da yace ina atana kal jawahir mu mun baka gulagulai ba su yi daidai da alkausar ba alheri mai yawa ko ko tafki alkausara wa ma alimna bi jawahir a'taha Allahu lir rasul sallallahu alaihi wasallam sannan ba mu san wa'ansu gulagulai ba wanda Allah ya ba ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba fi duniya cikin duniya wa ayyin muqaranatin bainal jawahir wa sala wata irin wai ah, wata irin daidaito ne ake so a yi tsakanin gwalagulai da sallah wata irin muqarana ne ai kana so ka daidaita tsakanin wancan da wannan ai ba ina ina gwalagulai ina sallah falamma jaa lir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan manzannin nan na wancan makarcin da suka zo wajen manzo Allah sai ya da mutane Allah sabata gare shi qala huma sai ya ce musu laula anna rasula la tuqtalu la qataltukuma ba dan ba a kashe manzanni ba da na kashe ku fa ta ya ila musailama sai suka zo wajen wanda ya aiko su musailama makarcin nan qala lahu sai suka ce masa muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullama marida sabiyun min ashabi yatunahu yatunahu bihi fa yaqra alaihi alquran wa yashiyahu lahu yace shi shi annabi suka ce me suke suke bashi labari ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutanen su ko da yaushe in wani yaro ya rishi layya sai a zo da yaron wajen wato wani wani yaro daga cikin wa cikin sahabban sa in ya rishi layya sai a zo da shi wajen sa sai ya masa karatu ya karanta masa alqur'ani kawai sai ga Allah ya warkar da mutumin nan qala na'am musalama ce ni ma na zan iya atuni bil marza ku zo min da marasa layya fakanu iza atawhu bi maridin wa tala alayhi yamutu fil hin sai kasance aka kawo mara lafiya in ya karanta abin da yake karanta mai kawai take mutumin maimakon ya warke sai ya mutu wai za a tauhu bi armat in aka zo mai da wanda ke idanun shi na zubi da ruwa saboda ciwo in ya in ya toha mai adda ya ama ko fi fili sai a sai a ga mutumin da ya- ya makance take a kawai mutum maimakon ya warke sai ya makance makance ya zama kawo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kara wa ya tufa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai ya tohi shi ma ya cikin ruwa an ga lokacin zai tohi a cikin ruwa wanda yake ah, ma'u milhin ruwa ne na gishiri bar daɗi sai kuna azban ruwan take sai zama ruwa mai daɗi wa kullama tafalla musailama shi ma musailama da ji labari sai su nima a kawo in- ina wata rija ake su ta yi daɗi aka yi shi wajen rija to da ya toho a cikin ta tafalla musailama fi bi'irin a cikin wata rija da ya tohi malam gara tirka biyar wannan ai ai, daga nan shikenan wannan eh, rijiya daga nan ta rasa ruwa kawai shi ne ta yi kasa shikenan ta kwahi laisa musailama bi mubarak shi musailama bai mai albarka bane wannan shi litayi wanda yake litayi ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gaskata abin da ke gaban gare shi na daga littafai anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddati salasin wa 20 sana Allah ya saukar da wannan litayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi cikin tsawon shekara 23 wa kullama nazarat ayatun katabuha ko da lokaci wata aya ta sabaka sai su rubuta ta alal ahjari wani lokaci akan duwatsu wa alal ashjari wani lokaci akan itace ma wa alal izami wani lokaci akan kasusuwa wa ma wa ma jumi alquranu amma ba hada alqurani ba ba hada shi wuri guda Hafiz- hafiz alqur'ana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam tis'atun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum tara ne aka samu wanda sun harrace alqur'ani mina sahabi daga cikin sahabbansa falamma tuwfiya rasul sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya da mun ta Allah ta fata gare shi yayi wafati wa gaza Abu Bakar al-Yamama sai sai na Abu Bakar yayi yaki ya yaki mutane musulma na a can garin Yamama kenan wastashhada jama'atun min hamalatil Qur'an sai aka samu wasu jama'a wanda suke sun hada shi Qur'ani suka rasu suka yi shahada ja Umar bin Khattab sai sai na Umar bin Khattab radiyallahu anhu yazo ila Abi Bakar zuwa ya sai na Abu Bakar wa qala yace masa inni ara an yujma hadha alquran ni ina ganin a hada wannan alquranin wa yuktabu addu'a rubuta shi da anna shahadata kasurat saboda kaga shay- shahada wato ana shahadantar da mutane wajen yaki wannan shahadar da ake samu wajen yaki ta yawaita fi hamalatul qur'ani cikin mahaddata alqur'ani wa idza waqa hadha marratan saniyatan kaga wannan karin dai sun mutu diya an samu ma- mahaddata sun yi shahada to in aka sake samun wani irin wannan karo na biyu in ƙara da manne hamilu Qur'an to kenan wanda duk wanda ke haddace ma- mahaddata Qur'ani za su kare ne za su karewa wa akhafu an yarfa'a an yurfa annal Qur'an ni ko ina jin tsoron a doke mana alqur'ani baki da qala lahu abubakar sai sai na abubakar yace masa idza idan idza hamaltani jibala ta ta mata fayya khafifatun alayya ka dora mini duwar watsin makka shi yayi mana sauki da wannan abin da kake so ka sanya ni walakin shay'an lam yaf'alhu rasul sai dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata shi ba la sabila ila kabulihi babu dama zuwa karbansa asara umar yuqsimu lahu sai sai na umar ya fara yi masa rantsuwa hatta anara Allahu qalbal khalifa sai lokacin da Allah ya haskaka zuciyar khalifa sai na Abubakar fara'a mara Umar sai ya ga abinda sai na Umar ya gani wato ya amince fada ya zaidan da sai na Abubakar da sai na Umar sai suka kirawo Zaid bin Sabit kana katiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a marubucin annabi ne tsaya da mutum Allah tabbata gare shi wa jibrilu kullu ami yuridu alqur'ana ala rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi ami wafati arada alaihi alqur'ana marratayn shi kuma malaika jibril ya kasance duk shekara yana bujirewa annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani annabi sallallahu yana karanta alqur'ani gaban jibril malaika jibrilu a kowace shekara sau guda amma shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kaura annabi sallallahu ya karanta shi sau biyu ne gaban malaika jibril wa kana bi hadarati zaid ibn sabit to ya kasance gaban hajar dan sabit ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta alqur'ani nan baki da yake na shi zaid ibn sabit ibn sabit ya san alqur'ani baki da gaba wato ciki wato baki da dawo shekhani sai sai na Umar da sai na Abubakar su suna cewa shekhani suka kiraye shi wa qala lahu suka ce masa na amurka an taktuba lana alquran muna umartaka da ka rubuta mana alqurani qala lahu ma sai ce musu jibalu tihamata ahwanu alayya min an afala shay'an lam yaf'alu rasul sallallahu alaihi wasallam a dora mini nauhin dora watsin makka shine mafi sauki a kaina daga aikata abinda aikin da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba wa mutana aikiya fa aksama lahu shaykhani sai sai na Abubakar sai na Umar suka yi masa rantsuwa hatta nawwara Allahu qalbahu har lokacin da Allah ya haskaka zuciyarsa fa qabila sai ya karba min wa daga gare su wasara ya kulani sai suka zama suna cewa zaidun huwa allazi yatawalla alkitaba wa la yaktubu ayatan illa idza shahida alaiha adlani suka ce to yanzu za a yi zaid shine zai rubuta alqurani kuma ba an rubuta kowace aya ba sai an samu shaidu guda biyu sun shaida akan cewa lalle wannan alkur'ani haka ya sauka sannan a rubuta wasaru yaktubuna kullama yaktubuna sai shi suka zama wani suna rubutawa kullama kutibat ayatun ko da lokaci aka rubuta aya daya alaka shi mahalliha sai ya ay sanya ta a wurinta fi suratiha a cikin surata bi hadarati isne ashara alf alfa min sahaba a wato gaban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi dubu goma sha biyu a ummati la tajtamiu ala dalala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta ba su haduwa akan bata hatta kala zaid har sai da lokacin da zaid yace lam yabqa min alqur'ani illa ayatani to ba to ba abin da ya saurara cikin alqur'ani sai aya guda biyu fakat kawai su kadai ne ba sanya ba fi akhir tauba su ku a wurin su karshen suratu tauba ne fa ja'a rajulun min as-sahaba yuqalu lahu khuzaimah sai wani mutum ya zo daga cikin sahabbai ana ce mai khuzaimah da hatin ayatin sai zo da wannan ayoyin guda biyu fadarabu saniyan sai suka nemi to ina mutun nabi kuma shi wanda zai shaida a wanda zai zai mai shaida wala mai jidu ba same shi ba wato zakaru sai suka tana annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi au qafahu baina aidihim yawman annabi sallallahu ya taba tsayar da shi baina aidihim gaba gare su wata rana wa qala lahum yace musu aqamtu shahadata hadha maqama shahadataini na tsayar da shaidar wannan a makamin shaidar mutum biyu da suka sanar haka suka ce to shi shi shi kadai matsayin shaidar mutum biyu shi fa katabul ayataini sai suka rubuta wannan ayoyin guda biyu sune da karja hukum ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura fatammal musahafu sai alqur'ani ya hadu gaira murattabin amma ba a jere ba kawai an dai hada shi kowace ce sura an hada ta amma ba a jere ba wa kana inda abi bakarin ya kasance a wayin sai na abubakar falamma tofiya da sai na abubakar ya wafati kana inda Umar ya kasance a wajen Sayyidina Umar falamma tufi Umar da Sayyidina Umar ya wafati kana inda Hafsa sai ya kasance wajen Essa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidatina Hafsa radiyallahu ta'ala anha falamma tawalla Usman na Usman lokacin da ya doki wato ya jibanci lamarin musulmi ya zama shine jagoran musulmi wa kana min hamalatil qur'ani shi ko ya kasance daga cikin mahaddasa al-qur'ani akhadha hadha allazi jumi'a sai ya dauki wannan al-qur'ani wanda aka hada warattabahu ya jeranta ya jera shi ala nizamin qur'ani afsa tsari na al-qur'ani min awwali al-baqarati ila akhir al-qur'ani tun daga warkon qur'ani al-qur'ani tun daga warkon bakara har zuwa karshen al-qur'ani suratul nas bi hadha an-nizam allazi fi al-mushaf al-yawm da wannan tsarin wanda yake a cikin al-qur'ani a yau Usman huwa allazi jama'ahu hakaza sai na Usman shine wanda ya tattara shi haka bi ijma'i min sahaba da haduwan kai na sahabbai fa kataba sab'ata masahif sai rubuta qur'anai musahabi qur'ani qur'ani kofi kofi guda bakwai musahafun kana biyadihi wani musafi ya tsaya a hannunsa ya rike guda kenan wa musahafun ba'asa bihi ila makka sai ya aika alqur'ani guda kofi guda zuwa makka wa musahafun ba'asa bihi ila kufa kofi guda sai ya aika shi zuwa garin kufa wa musahafun ba'asa bihi ila misra sai ya aika wani kofi zuwa misra wa musahafun ba'asa bihi ila bagdad sai ya aika wani kofi zuwa bagdad to kaga yanzu wannan yana cikin abin da kamata a lura a daman shi ne tafsir wanda ya rubuta tafsirin nan na shehu ya ce ya tattara da kan wasu abubuwa wanda a ce shehu ne zai faɗi saboda kun san bayan Allah wani abu wasu abun da ke bujiro ma ɗan adam yana bujiro musu kamar akwai abubuwan da aka tabbatar misali abubuwa wanda suke bujiro ma ɗan adam sukan bujiro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali yunwa da kishirwa da barci da irin wannan abubuwan to irin wannan abubuwan zai iya mutum zai to dan adam tafiya na adam ne misali yana karatu in kana ma mutane jawabi akwai lokacin da kana so ka ce huta sai ka ce aljanna in ba wani ba kama baka an karama sai ka ci gaba da magana to kamar irin wannan yana zauwa cikin wanda ya san yanzu wannan da aka ce yana faɗin yadda sai na Usman ya aika kofi kofi garuruwa garuruwa sai aka ce ya aika zuwa Bagdad to daga jin wannan in ba mai rubuta mun bane ba hannun shekufci to shi mai faɗin ne da baki bakin shekufci ba wai haka ba shehu ke faɗi aika zuwa Bagdad saboda a lokacin da aka yi wannan Bagdad in kwata kwata ma ba a yi ta ba ita Bagdad a an kirkire ta ne a lokacin khalifanci na Bani Abbas halifa na biyu a cikin birnin Abbas ana cewa Abu Ja'far al-Mansur shine ya kirkiri gari gari ne aka kirkira na musamman ana ce mai Darus Salam ita ce Baghdad a lokacin hijira tana da shekara 145 145 shi ko sai na Usman wanda ke rubuta wannan kofofukan na Alkur'ani yana rarrabawa kwata kwata yayi wafatin hijira tana da shekara 35 35 kaga kenan sai bayan yayi bayan shekara da goma ma sannan aka yi wannan garin da ake tayi aika aika Qur'ani to ka gani to tana cikin irin abin da ko abin da ake ta falatatin lisan ne yana so ya ce shi yana so ya ce basara duka a nan suke kusan duk a Iraki suke da basara da Kufa to wannan ita ce ba za a faɗi nan basara ne ka ga nan cikin gaba a faɗe ta ba to ina ita ce ake nema sai aka ce Baghdad to ana cewa daman a wani malama suna cewa ko yadul katibi ama mai rubutawa kamar hannun nashi in shi makawo ne to kai mai karanta bai kamata kai ka zama makawo kai wa musabun ba su biyi la sham sannan akwai wani musafi kofi wani guda wanda ya aika shi zuwa garin sham wa musabun ba su biyi ila maghrib ila maghrib akwai kuma wani musafi wanda aka aika shi maghrib qira'atu musafi maghrib hiya allati wasalat ilaina karatu na musafi na maghrib shine ya iso zuwa gare mu na hanu mu ra'aytu bil amil madi shawar Allah ta'ala yake cewa na gani a shekarar da ta wuce ne aw mun zo amini ko ko nan da shekara biyu zahabi ila al-qahira lokacin na tafi garin al-qahira ra'aytu musafan bi khatti usman na ga musafi al-qur'ani da rubutun sai na usman bin bin affan Allah ta'ala mawjudan al-an akwai shi yana nan har yanzu fil qahira a a wato capital kenan asima headquarter ta misra kenan al-qahira wa mushafan haka naga wani alqur'ani bi khati ali da rubutun sayyidina ali ma kuntu alamu anna hada shi dunya abadan bin kasance nayi sanin cewa wannan akwai shi a duniya ba rubutun sayyidina usman da sayyidina ali gashi na shi a kushin wa yanzu musaddiqul musaddiqul musaddiqul ladhi bayna yadayhi shi alqur'ani mai gazgata abin da ke gaban shi ne kabla hu gabanin shi minal minal kutubi na daga littattafai wal tunzil ummul qura an san kamar alqurani ya manzo Allah ya da mutane sabata gare ka dan ka yi wa mutanen ummul qura shi tace makka mutanen makka gargadi wa man haula da mutanen da suke kewaye da ita wallazi damun dukan kasusuwa baki dukan kasashe baki daya kewaye suke da makka ita ita ce tsakiyar duniya wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi duk waɗanda suke ba da gaskiya da lahira to yu'minuna bi za su ba da gaskiya da shi ko suna ba da gaskiya da shi alqur'ani wa hum ala salatihim yahfizuna kuma za a same su su masu kiyayewa ne a bisa sallolin su a bisa sallar su khawfan min iqabiha saboda tsoro na daga uqubata wanda ya barta to zai hadu da uquba nan makinin da zama ko
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوهي إلي ولم يوهى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجرون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
ومن أظلم ممن يفترى على الله كذبا ومن أظلم ممن يفترى على الله كذبا أنه قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ومن أظلم من افتري على الله كذبا وانين يفي قريا وانين يفي ظالمتا كنشي أي باب وند يفي ظالمتا كنشي ممن افتري على الله كذبا daga wanda ya kirkiri ƙarya wa Allah bid'a'in nubuwati da kirarin da raya cewa wai shi da dai da'awa annabta kan musai da matar kazzabi tabakar musai da matar kazzab wanda ce shi ma annabi ne shi kokariya ce wai wahi zalimta kashi kamar irin wannan aw qala uhiya ilayya koko wanda ya ƙarya shi ma yace ai an mun wahayi eh walam yuha ilayhi shay'un shi ko ba wani wahayin da aka mai nazarat shi musai da matar kazzab ita ma wannan ta sabaka a cikin musai da matar kazzab shi yace shi an ka ce amma manzala sana wahayi sai ce ni ma amur wahayi irin shi sai ya kama kama kama shi kaman qala sa'unzilu misla ma anzalallah koko wai wahi zalimta kanshi daga wanda yace shi ma zai iya saukar da abin da Allah ya saukar wa humul mustaziuna sune masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgidi suna cewa law na sha'u na kullu bi hada wannan alqur'ani da mun suma da wasai mu hudu da wasai mu yi magana irin shi ba a to sun ku kasa yi ƙarya suke walau tare allazina walau tare izin zalimuna da dai zaka ga ya Muhammadu sai da mutane su tambata gare ka yayin da azzalimai fi ga maratul mauti lokacin da suke cikin sakaratul mauti magagin mutuwa wal malaikatu basidu aidihim a lokacin nan malaiku suna sun shinwada hannayensu ilayhim zuwa gare su da darbi da doka malam wata azibi da azabtarwa ya quluna lahum ta'anifan suna fadi gare su dan tsanantawa akan suna ce akhriju anfusakum ku fitar muna da rayukanku ilayna zuwa gare mu dinakabi da dan mu karbe su ana ta kasu suna ta ku kawo ranku al-yawma tujzauna azabul huni a yau yau kan za ku za a saka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquna anna allahi ghayrul haqq dalilin abin da kullun sai kuna faɗa ma Allah na da abin da yake ba gaskiya ba bid'awan nubuwati da da'awa annabta wal iha'i da wahayi da wahayi kaziba akan ƙarya wa kuntum ana yadi tastakbiruna kuma kun kasance kuna masu girman kai ta takabbaruna kuna girman kai wa sa'ayoyinsa law ra'aita hadha la ra'aita amran fazi'an ya ma yake Allah da kaga wannan da kaga abin tsoro wa ma yuqalu lahum da abin da za da kuma abin da za a ce musu izabu izbu isu yayin da aka tayar da su da karji tu munafara da an tafi sai a ce to kai yanzu ku karya ta kare da karji tu munafara da kun zo mana daidai ku kowa ya zo shi kadai mun faridina kowa ya zo shi kadai arin ahli ya bar ahalinsa wal mali da dukinsa wal walad da yaransa inda su ne kake tamaka zaka mutu ka bar su duka kai kadai zaka zo kai kadai a kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon karo tun lokacin da aka haife ku hufatan uratan hurlan kamar da ku zo duniya ba takalma a ba tufafi gurlan ko shayi ba kuda ko a ce katiya ko kungulum wa taraktum ma khawallakum kuma kun bar abinda muka a tsaina ku muka ba ku wara azuri kun bayan bayan ku kun bar shi duniya a duniya da gairi ikhtiyari kun ba tare da zaben ku ba kawai haka ne yanzu in mutum ya mutu ko za a sa shi kabarin shi kenan abinda yanzu ko da yana so ya tayi da abinda ya mallaka a duniya ba shi ba kan dole zai bar dole zai bar shi wa yuqalu lahum tabiqan sai a ce musu akan zargi ma nare ma akum shuba'a akum allazina za'amtum annahum shuraka annahum shuraka ko annahum shuraka shuraka ba ma ganin masu ceton nan naku wato al-asnamu gumaka allazina za'amtum wanda kuka raye cewa annahum fikum wai a ciki ku a dangance da ku fisti hiqaqi ibadatikum a cikin cancantan botonku shuraka lillahi wai su ababan tarayya ne na Allah ababan hada tarayya ne na Allah da kad taqata bainakum wasalat wato da kad taqata bainakum wasalukum kinan tashattatat jam'ukum saduwanku da su igiyan haduwanku da su taqatta ya kikkece ya kakkatse tashattata jam'ukum haduwanku ta daidaita babu ku ba su wa dalla ankum ma kuntum tazumun abinda ku kasance da kuna raye cewa kuna tsammanin shi shine haka zahaba ya tayi shi kenan ya bata a gare ku ba ku ganin shi ya tayi shi kenan wannan fi duniya a cikin duniya da abin da kuka kasance da kuna tsammanin kuna tsammanin shi ya tayi da ƙarshe tumna furade hakika kun zo mana kuna kuna mato ɗaiɗai ku kowa ya zo shi kadai tariqut tauhidi tariqul ma'rifati hanya kadai ta Allah shine hanya ta sanin Allah sune shine tajridun wa tafridun wa tauhidun a tajridun siriyanta tsiryanta wata furidun da kaɗaitaka wata tauhidun da kaɗaida da kaɗaitawa at-tajridu an jami'in khala'iq tsiryanta daga barin baki ɗayan halittu wata furidu tanfaridu an kulli ahli wa malin walidin sai kaɗaitaka ka kaɗaita daga barin duk wani ahali iyali da dukiya da ɗa wata tauhidu kaɗaitawa yabqa Allahu wadahu Allah ya wanzu shi kadai shirkar a cikin zuciya la sharika lahu bai da wani abokin tarayya al bidayatu fil nihayati farko yana cikin karshe wa nihayatu fil bidaya kuma karshe yana cikin farko al insanu wurida mujarradan laysa indahu khirqatun tasturu awratahu mutum an haye shi yana tsirara kowane mutum ana haishi ana aiwasa ne ya zo tsirara bai da wani tsumma wanda zai sitirta al'aurar shi wa sayarju bi Allah tabaraka ta'ala kazalika haka nan zai koma zuwa Allah tabaraka ta'ala wan nihayatu fil bidaya karshe ya kasance a cikin horko idza tajarrada al'ana an kulli shay'in in mutun yanzu ya tsariyanta daga barin dukkan wani abu wa baqiya Allah Allah ya wanzu to wannan da kallon jannata in mutun ya rabu da komai ya kama Allah wannan da kallon jannata zai shiga aljanna la yashtaqu ma'aha ila aljannati almuntazira muntaziratu la yashtaqu ma'aha ila aljannati almuntazirati ba zai shauki ba tare da wannan aljannan da zai shiga ta sanin Allah ta marifa ba ma zai shaukin zuwa aljanna wadda ake jira ba in ya shiga in mutum ya samu ya shiga cikin aljanna ta marifa ta sanin Allah wata irin aljanna ce wadda shikenan ba ma ya ba ma ya jira sai ji shikenan a wanda ake wajen da ake hudi za a je shi shikenan baya ma shauki zuwa gare ta saboda shi kamar ya ya riga ya je kin to to Allah arzuta mu wannan aro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين